الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Allah na cewa sani dai waɗanda kyakkyawan aiki da matsayi kyakkyawa ya riga nasu gare mu to abin nisantawa ne daga shiga wuta ba su koje motsin wuta balle su shige ta su suna madawwama cikin abin da ransu ke bukata alfazawul akabaru hirgitar nan mai girma taran tashin kiyama la ya hazunuhum bai bakanta masu ciki huwa yawmu talabi ikhraj ba'thin nar min adam alaihi salam shine ranar da Allah zai nemi Adamu ya hikkai da rabon wuta daga cikin 'ya'ya ne ya waro duk mutum dubu sai a cire guda ɗan aljanna 99,999 su ne 'yan wuta a 999 'yan wuta mutum guda cikin dubu ɗan aljanna kuma ya koma ɗebo wasu a ɗoki duka banda mutum guda a watsa wuta mutum guda a kai shi aljanna turan nan ita ce ranar hirgita da tsoro mafi girma su waɗanda yake kyakkyawan matsayi ya riga nasu gare mu to ba su cikin hirgita da tsoro a wannan rana ta tashin kiyama wata talakawa bal mala'ikatu mala'iku suna tare su lokacin fitowa da kaburbura suna ce musu ha zayo mukum wannan rana ranakku kenan allazi kuntum tu'aduna wanda aka yi muku alƙawali fi duniya a duniya cewa ba ku da tashin hankali ba ku da tsoro yau ba da sama aka ɗayi sijili likita kama bada na awwala halkin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ranar tashin kiyama ranar tsoron nan ran da suke cikin aminci yau mana ɗawi sama'a ka ambata masu bayanin ranar da muke naɗe sama kaɗai sijilin likitab kamar yadda mala'ikan da aka wakilta ga rubuta ayyukan bani adam yake naɗa littafin da yake rubutu ranar mutuwarsu kama badana awwala halƙin kamar yadda muka faru farkon halitta min adamin daga babu malamai na cewa abu bai faruwa daga babu allah ɗaya ka iya farar da abu daga babu babu ita ce asali Allah ya samar da akwai to kuma nan gaba za a kai akwai ta kare sai babu illa Allah subhanahu wata'ala to yadda muka fari halitta an adamin daga babu nu'iduhu haka za mu mai da shi ba da idamihi bayan rasa shi wa'adan alaina haƙƙan haza wa'adun sadiqun wannan alƙawali ne na gaskiya da gare mu inna mu kunna mun zamo fa'ili na masu aikata abin da muka yi alkawali da shi wa'adan alaina alkawali ne muka yi makanmu inna kunna fa'ili na ma wa'adina mu masu aikata abin da muka yi alkawali da shi ne ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور حقيقة وربو تاتكل للتتفن الله يسوكر من بعد الذكر أي بعد أم الكتاب الذي عند الله bayan asalin littafi wanda a wurin Allah wa inda umul kitab shi umul kitab yana saman al'alwahu na can waɗanda a wurin Allah to shi abinda aga umul kitabi to ba a canza shi kun ba wanda zai iya tsinkaya abinda ke cikin umul kitabi Allah ɗaya sa abinda ke ciki to mun rubuta ga umul kitabin nan annal arda cewa ita ƙasa aljanna dai ya risuha ibadiyar salihun bayina salihai su kaɗai ke gadonta an ce mata gado don wai dukiyar gado ita a haƙƙi mallakin mai shi wanda baka shakka babu dukiyar da kake da tabbas da ita cewa taka ce halal malak irin dukiyar da ka gada wurin mahaifinka ko mahaifiyarka ko dai wani abu shi kuma mai barin dukiyar nan ko sata ya tara ta kai dai ka ci halan malak kuma ba wanda zai zo jayayya da kai to shine dan aljanna aljanna mallaki ne ce ba wani ƙaiƙayi yadda dukiyar gado take mallakin mai ita bai da wani ƙaiƙayi to haka aljanna take kuma allah ya alkawalin cewa ya mallaka ta ga bayi ne salihai in kana so ka zama dan aljanna to ka zama salihin bawa in ka zama salihin bawa to aljanna taka ce wannan kuma amun fi kulli salihin alkawali ne gaban mai ga dukkan salihi na bawa in ka ga salihi to lalle ku ka gan shi aljanna inna fi hadha la balagan liqaumin abidin inna fi hadha alqur'ani a cikin wannan qur'ani la balagan haƙiƙa akwai isuwa wanda zai sa in ka rika shi ko lalle za ka shiga aljanna isuwa cikin shiga aljanna liƙaumin abidin ga mutane masu bauta Allah su ne amili na bihi masu aiki da alƙur'ani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa rahmatan ai lirrahmati sai dan ka zamo rahama lil'alami na ga talikai al'insi wal jinni mutane da aljannu kai rahama ne gare su ga baki daya kuma shi ne kawai dalilin aiko ka a duniya haza rasuluna muhammadun sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya yi don ya zama rahama ga halitta ga baki daya wannan shi ake ce ma manzonmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato kamar shehu na kirari gare shi da kuma kirari gare mu cewa haza rasuluna muhammad sallallahu alaihi wasallam wato jinjina ce ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdullahi mutlaq wanda yake inda allah ya ce bawana to shi kadai abbawan allah subhanallazi asra bi abdihi baka cewa da kai yake da manzon allah yake sallallahu alaihi wasallam wayannahu lamma qama abdullahi da manzon Allah yake inda kaji an ce bawan Allah to manzon Allah aka nuhi in ba shi bane sai an dangana wani abu amma dai al-mutlaq bawa na Allah mutlaqi to manzon Allah a haka nan sallallahu alaihi wa sallam bihaisu anna Allah laysa lahu abdun illa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ta inda yake shi Allah baya da bawa wanda ya riƙa nashi in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam da cewa kai ne bawa allah muku duk bayanka ne ya rasulullahi kuma shi ne ma'anan baƙi daga cewa allah ya yi ka dan shi ya yi mu dan darajar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kullu abdin juz'un min muhammadin sallallahu alaihi wasallam kowane bawa to wani yanki ne daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gama yan ka duba kusan halitta sai haga duk sura guda ce ille wannan an yi shi tsaye wannan an yi shi doke na tahiya wannan an yi shi kwance yana jan ciki amma yan ka duba sai haga halitta guda ce kai da hannuwa da ciki da ƙafahu da wuciya duk halitta haka take to kaga kan nan shine mimin muhammadu kaga hannuwan nan shine hasaɓin muhammadu cikin nan shine mimin muhammadu ƙafafun nan shine dalin muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka kuma za ka ɗebi ko da sifar sallah shi ba ana kwatanta ahmadu ne to don haka dukkan halitta yanki ne zahiran wa baɗinan daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tun da duk yanki ne wa adduka dud wanda adduka dud shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam falahaza don haka ne yawmal qiyamati ran tashin kiyama ya ƙulu sai ka je da cewa ummati ummati ummati ya rabbi sauran annaba suna nafsi nafsi nafsi nafsi kowa na ni ta kaina nake ni ta kaina nake ji hadda annabi isa alaihi salam shi da duniya bai da komi sai mahaifiya ce maryam amma ko ta maryam bai ya ce yau ko maryam ba ruwa na da ita nafsi nafsi to shi ku sai na ummati ummati ashe saboda duk al'umma gaba ɗaya shi ne shi yasa aka ta kan shi wato ta al'umma in an rage guda to an taɓa shi shi yasa aka ce ummati ya rabbi ummati ya rabbi wato sai an tsira duka duk sannan shi ya tsira sallallahu alaihi wasallam la ya kulu nafsi nafsi bai cewa ta kaina da kai ta kaina da kai li'annahu alkullu ce li'annahu alkullu dan shi adduka duk in ka ji an yi magana la ilaha illallah wa za a cewa muhammadun rasulullah to haka take zahirar wa batinan daga allah sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la'annahu alkullu dan shi adduka duk gaba daya takallama bil lisanil kulli sanda yake magana na ummati ummati yana magana ne da harshen duka duk wanda yake shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ummati ummati amma wa gairuhu wanda ba shi ba ya kulu sai ka yana cewa nafsi nafsi ta kaina na kai ta kaina na kai lamma kana huwa abdullahi yayin da shi ya zamo shi a abdullahi bawa na Allah ta wannan huwa ta zamo kamar takidi an fitar da abin da yake boye kana sai aka yadda huwa abdullahi yadda ya zamo shi ne bawan Allah wa kullu abdin juz'un min hadhal abd kowane bawa yanki ne daga wannan bawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa kullu fi majmu'in shi adduka duk in an tattara to da ya zama haka khatabahu alhaqu sai Allah ya yi magana da shi a matsayi ne na duka duk bi annahu cewa shi arsalahu ya aiko shi rahmatan dan ya zama rahama lijami'i khalqihi ga dukkan halitta ta al'insi wal jinni wal malaki mutum da aljani da mala'ika da wanda ba su ba jiwa duk da dabba ba ta taɓa ganin manzan Allah ta gudu don sun san rahmatun lahun ba su gudu kuma ba ta kuka don ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kare haƙƙi ya ga wasu suna hira saman raƙumma su biyu ya ce don allah ku sauka in hira za ku yi allah bai yi su don a ɗauke su gado ko ku jira ba ku tausaya masu remana ku sauka ƙasa ku zauna ko ku tsaya ku hira ku amma kun tsaye da bayan allah kun haye ɗanɗam sama kuna ta hira kaga wannan tausaya ma raƙumi ne shi ku haga raƙumi bai cika damuwa ma da kaya ba a sauke wai in za a tashi a ko ba a zame shi amma manzo allah na ganin tausai ne saboda rahmatul lil alamin kuma tsuntsuwa ta zo ana zaune ta kama kuka ci ci ci ci ce ta kuka can sai maza Allah ya shiru sai ce kai cikin ku ya ɗauko 'ya'yan tsuntsuwa yanzu yanzu nan sai wasu yara samari 'yan bude suka ce mu ne ya rasulullah ci to ga uwarsu ta zo ta kawo kuka gare ni ta ce ta je neman abinci ga 'ya'yanta ta basu a sheka ta dawo da abinci ta iske an kwashe mata 'ya'ya ya ce me za ku yi da 'ya'yan tsuntsuwa ba su da nama ba su da kici don allah ku je ku mai mata 'ya'yanta ji tausayi ga tsuntsuwa kuma ita da bala'i ya sabe ta ta san ba ta da gata sai rahmatul lil alamin zaka ta zo ta kawo ƙara ga manzon allah sallallahu bata ta wurin wani ba sallallahu alaihi kuma ya share mata hawaye aka je aka mayan mata da 'ya'yanta wani raƙumi ya zo zaƙaƙam zaƙaƙam zaƙaƙam ya zo ya durƙusa ya kai baki ne wurin kunnen manzan Allah sallallahu manzan Allah kuma bai zabura ba kawai shiru can sai ce wa da raƙumin nan sai wani mutum ya ce nau ne ya ce to ya kawo ƙararka ya ce da yana da ƙarhi ne ba kuɗin da bai bi ɗan maka ba kaya ta fatauci da shi yanzu ya tsoho bai da lahiya kuma ka babba shi abinci ina za ta samu abinci ku ji tsoron Allah cikin abin da ya mallaka muku kaga raƙumi ya san rahmatul lil alamin wani kuma raƙumi ya haukace cikin gadi na gogona yana biɗan mutane ya ciza masu raƙumin da suka zo ci a rasulullahi raƙumin wane ne sallallahu ga can ya haukace yana cizon mutane ya ce ku tashi mutu to kuma ji muhimmantar da al'amarin al'umma ya ce ku tashi mutahi yabba abin da yake ya bi su an ka shiga gona raƙumi ya ji motsin mutane taso zai mutane hauka ya cije su sai ya kicibis da manzon Allah sallallahu sai ya tsaye ya sadda kai ƙasa ya ji kunya sai ya baza Allah je ya kama kunnen shi ya murda jim kaɗan sai ya saki ya ce to aiku ya hiku gaskiya ya ce aiki ya yi mai yawa ban ruwa ya kai da sauran ayyuka kuma ko hana mai abinci to shi da zo ya kwatan maka ne yanci so mutum ya matso ya ce don Allah ku ji tsoron Allah sai ya jawo kunne sai ya miƙa musu ya ce don Allah ku je ku ba shi abinci kuma ku tausaya mashi ga labarin barewa ga labarin kura ba su ba ji kututturu ma kututturu busasshen kututturun dabino wanda maza Allah ke hawa sama yana hudu ba wurin juma'a sai wata mata ta ce ya rasulullahi na sai wani bawa ya ce shi kafinta ne garinsu in ana so a wa babban mutum wurin magana sai a yi mai membari in taron jama'a sai ya hau sama yadda kowa zai ji magana ya gan shi ko in sa a yi maka ya ce to babu laifi ta sayi mishi membari aka kawo ya aje shi ran jima'a ran nan maza Allah fara hawan membari yana huduba ana cikin huduba sai ko kututturin can da aka hawa ya yi ta nishi kamar taguwa tana naƙuda kuka yake da nishi har ya hitini jama'a to ku tutturu na nishi kusa gare kasa abin da zai bullo dole ka hankalinka ya tashi hankalin jama'a ya tashi sai manzo Allah ya ba hudu ba ya sauko da ya zo ya dawa shi ko ya kama shi rungume sai ya shiru kaga wato ashe ice ya san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya taba shi sai ya shiru kuma ya san magana aka son yi da shi kuma kila ya dan ji sai sai da ya ce kila wai alhamdulillah kila ga irin lugasu ta itace sai manzo Allah ya ce mishi me ka kawa kuka ka hitine mu ya ce ya rasulullah me zai hana in yi kuka duk juma'a ina jin sanyin kafafun in ji daɗi masoyina ya taka ni yau ina shirye da in ji irin wannan daɗin sai da ji murya ka can wani wuri kenan yau ba za ka taka ni ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine naka kukan bakin ciki ya rasulullahi sallallahu alaihi saboda rahama ta bashi rahmatul lil alami sai ya ce to ka zaɓa zan yi addu'a ba wai busasshe ba yanzu ka yi rai ka tashi ka donga 'ya'ya har tashin kiyama ko kuma ka yi haƙuri da hukunci na Allah gobe kiyama ka zamo cikin itacen gidana ba ka mutu har abada ya ce ice ya ce mishi na zaɓi rayuwa ta har abada aljanna madadin duniya da haka in an ce wani iccen dabino ne ka shiga aljanna ka ce ku tutturin iccen da manzon Allah ka hudu juma'a saman shi a madina to haka dai za ka bi komi da komi ji maciji wurin zuwa wurin zuwa hijira maciji ya zo abubakar ya cire tuwahi dai ya kyakkece bayan ya share kogo ya dodda da dukkan kusahe saura kusuwa guda abubakar ya sa kafa ta ya taushe can sai ga maciji ya zo shi kuma bai ja ya kawa kai ya shigo ya sari manzon Allah sallallahu gwamma shi ya mutu bisa ga manzon Allah ta ka kaya macijin nan ko takaici ya isai yayi ta saran Abubakar sara na takaici manzon Allah saboda gajiya da rashin bacci yayi bacci ya aza kai dai ga cinye Abubakar yana bacci shi kuma saboda kada ya motsa manzan Allah ya halka ya bata mai bacci ya daure da saran maciji macijin na ya ta sara ta dahi na shiga ƙafa ta yi sasul sai na abakar jiki ne ya koma kamar garwashi sai ya fashe da kuka kuma ba da murya ba hawaye na ɗiga hawaye ne kamar wuta sai suka ɗiga makuncin manzan Allah yana bacci sai manzan Allah ya hirgita kamar aza mai wuta sai ga abubakar sharaf sharaf da hawaye ce abubakar lafiya ya gwada mai ce ya rasu da diba ƙawata maciji ne annan tun da ka kwanta yake ta sa rana sai manzan Allah ya shahi ƙawaka so shi kenan ta ce shi cewa an wasa shi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ja ya ƙawaka maciji shiga to ai kai abubakar wa ga macijin ya ji kamshin na zo ya zo ya mu baya a ba zai cuce mu ba maciji ya shigo ya zo suka yi abin da suka yi da manzo Allah sallallahu ya juyawa ta yi ta yi ta ji kurciya an biyo ana so a ganshi ta zo ta yi sheƙa nan take ta yi kwai biyu gizo-gizo ya zo ya sake wurin don ka a zo a ga manzo Allah suna son ba da taimako to amma mutum abin da an gare da shi ya ka taimako shi gizo-gizo ji rauni ne wayan na wani lubutul betul an kabut ya yi komi rauni in ji Allah to amma bai son a samu manzo Allah da sharri to zai ba da gudunmawa mi zai yi bai da komi sai zo sai ya saka wurin ya saka ita kuma kurciya ta zo a za a cuci manzan Allah bari in zo in kare shi da za ta kare shi ta ce bari in yi gije ta yi gije wurin ta saka kwai guda biyu ta kwanta sama su abu jahali sun ka zo wurin gashi da sun diba ƙasa da sun ga manzan Allah sallallahu amma da matsowa sai kurciya fir ta tashi sai ga kwai biyu suka ce a kurciya na yin kwai inda mutum yake da diba sai ga wani gizo gizo ya yi saka sai wani ya ce hadhan nasju lil ankabut aqdamu min milad muhammadin sallallahu ya ce ai wannan saka gizgizon ta tsohe mu muhammadu abubakar ya ce ya rasulullah di ba ha gani da za su sadda kai da sun gan mu sai ce mata qulu fisnaini allah salisu ma abubakar ya za ka ce mutum biyu wanda allah ya taru shi an na uku ya za a sami da sharri to kaga gizo-gizo ya san manzo allah rahmatul lahu haka nan kurciya ta san rahmatul lahu da haka dukkan halitta sun san cewa rahmatul lil alamin to da haka ran tashin ki aka cewa ummati ya rabbi dan duk al'umma ta ne da dabbobi da mutane da aljannu dukkan su al'umma ta ne kuma dukkan su shine shi a dukkan su gabaki ɗaya sallallahu alaihi wasallam na'am wa gairu ya qulu nafsi nafsi lamma kana huwa abdullahi wa kullu juz wa kullu abdun juz'un min hadha al-abdi وهو الكل في مجموع خاطبه الحق بأنه أرسله رحمة لجميع خلقه الإنس والجن والملك سأل صلى الله عليه وسلم جبريل ماذا الله تنبي جبريل yace hal na laka shay'un min rahmatin lati zakara Allah anni rahmatun li jami'il alamin ce jibril rahman nan da Allah yace ni rahama ne ga dukkan halitta kai wani abu cikinta ya shahe ka ka samu wani abu cikin wannan rahamar kala jibril jibril ce na'am ni ko ni samu rahamar ka ya rasulullahi ya ce kamar yaya ce kuntu akhshal aqiba tun da nake tun sadda Allah ya la'anci shedan da ni da mala'iku duk muna tsoron ƙarshen mu za mu gama lafiya ko ko za kai hushi da mu ka la'ance mu da kai hushi kan la'anci shedan don ga lokacin tsammanin su shaidan mala'ika ne kuma Allah ya ba shi dama ya yi ta shugabanci har akwai inda ya shugabanci jibril ma na cikin wanda ka karɓa umarni daga shi azazil shine shaidan a lokacin kuma ya taɓa zama shi adam mabaɗan aljanna ƙare ƙaƙaf suna hannun shi sandu inda za ka yi haka a bayan ƙasa shaidan ya yi ibada shekara dubbai sannan ya ƙara gaba duk yankin duniya da halitta gabaki ɗaya to sai ga yi sujada ga adamu banyi don na hishi allah ya ce na cine ma hita nan banza har abada ba shi kenan wa yi sujada ga adamu banyi iyakarta kenan to ya ce tun lokacin mu muna cikin tsoron ƙaƙa za mu ƙare lamma ra'aitu ma wa kafi iblis to sanda naga abin da ya aku ga iblis kuntu akhafu jiddan ala khatimati kwarai naka jin tsoron ya zan cika zan cika da imani ko ko za mu yi abin da ba daidai ba a kore mu hatta zakarar alƙur'anu har albarkar zuwanka ƙur'ani ya ambace ni bis sifatin lati zakarani biha da sifofin da ya ambatan da ita bai ce muta'un muta'in thamma amin muta'in thamma amin to cewa amin amintacce na ba za mu bata ba har abada to kaga rahamar ka ta shahe ni to na wurin fa amintu sai na aminta قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون to wurin jin tsoron akiba idan waliyi ya kai waliyi to zai kai yana jin tsoron su'ul khatimati shine akibar shi duk wanda kaga ya ce shi ya amince zai cika da imani ba a komi komi yayi to malamin nasara ya ce an gama banna dan sai ya cika ba imani ce kowace ba a komi komi ya ce an gama komi don zai cika babu imani ƙarshe a al'aƙiba kun ba wai mota ta faɗi da kai ba ka yi kaca-kaca sanda ranka zai hita ƙyas ya hishi abin kamin ka ƙyamta rai ya hito wannan moment ɗin da za ka mutu a zama sai allah sa mashi shakka ta allah ko ta sifa allah ko ta wani aiki na allah zuciyar na kaɗawa rai ya hita an yi su'ul khatimati to in ka ga mutum na cewa ba a komi wai shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne to zai so alkhatimati in bai yi sa'a ba Allah ya tsare mu daga so alkhatimati Allah sa mu cika da imani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam walinda ma yuha ilayya ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce ni dai abinda kawai aka aiko ma saboda ga innama adatu hasrin wa kasrin abinda kawai aka aiko mani annama ilahukum ilahun wahid ubangijin ku dai ubangiji ne guda tilo babu wani allah a cikin alkur'ani in ba allah ba alwahidul kahar annama ilahukum ubangijin ku dai ilahun wahidun ubangiji ne guda tal ai ma yuha ilayya min amril ilahi ila alwahdaniyya cikin abin da ya shahi allah to ba a aiko man da wani abu ba illa cewa Allah shi kaɗai yake ma a tafil ƙura da zikiru alihatin cewa akwai wasu uwayen gida da aka bauta mu tare da Allah ko ba da Allah ba to bai zo cikin alƙur'ani ba inna ma a tafil ƙura da wahadaniyatul lahi faqat tabaraka wa ta'ala abinda ɗaya ya zo cikin alƙur'ani wanda ya shahi ubangiji shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala can baya mun yi cewa kaɗaita Allah bizati wasifati wal af'al wanda yake ya kunshi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya da sauransu kun ji na faɗa maku to Allah ya ce bari in tambayan maka su fa hal antum muslimun kuna musulunta ko ba ku musulunta tunda dai ba a gaya maku cewa akwai wani Allah ba to kuna musulunta ko ba ku musulunta tambaya ce ta tabbatarwa cewa ko musulunta ai hal antum tanqadu li hadhihi alwahdaniyya shin kuna musulunta ku jawo ga wannan kadaituwa ta Allah ko ko ba ku yi na'am ya kamata ku yi Allah ya ce ku yi shine ku kadaita Allah babu inda za ku samu bayanin cewa Allah na da abokin tarayya to inda za a gane haka nan Allah ya ce a yi sai wani ya ce ka a yi to in ka ƙi ka mai da shi abin bauta mashi Allah ya ce ka a yi sai wani ya ce a zo a yi to in ka yi kame da shi Allah ba Allah haka bauta mu ba kenan shi haka bauta mu ba don haka don gudun ran wani ya ɓaci kakka ba Allah don ya raba ka da Allah bai da inda zai kai ka sai wuta fahim tawallau an zalika in sun juya sun bijire daga barin kaɗaita Allah faƙulka ce to yanzu kam azantukum na sanar da ku ala sawa'in kan daidai wa daidai ni da ku ku sani ba abin da ya rage sai yaƙi a lamtukun bilharbi na sanar da ku a kowane lokaci muna iya shiga cikin fagen faman yaƙi ni da ku tunda an yi wa'azin an yi lallashin an yi komi kunki sai ku yi shirka to ni ko ba zan rabu da ku ba da haka zan ɗauki makami in yaƙe ku manimta na an tauhidi fa ana alamtu bil harb duk wanda ya ƙi yadda ya kaɗaita Allah to ni ko na sanar da shi za mu yaƙi da shi falta ta ahabu lil harb ku shirya yaƙi na iya kama ko yanzu tsakanina da ku وإن دري أقريب أم بعيد ما توعدون توي yaushe za ya tashi kiyama ya ce na dai san tabbas za a yi yaushe ya ce ban san san da za a yi ba Allah shi ya sani wa in adari ma adari ni ban sani ba ma tu'aduna abinda aka yi muku alkawali na azaba ko ku tsayawar kiyama a qaribun kusa yake an ba'idun ko nesa yake wannan bai shahe ni ba a ni dai in gaya muku cewa akwai tashin kiyama na zuwa kuma akwai azaba Allah na zuwa in ba ku kaɗe ta Allah ba ya rage tsakaninku da shi don ku bayin shi ne innahu Allah ta'ala ya alamu ya san aljahara min alƙauli abinda ake bayyanawa na aiki wal fi'il da aiki minkum da gare ku wa min gairikum da waninku wa ya alamu ma taktumun kuma ya san abinda kuke boyewa wato shi ubangiji subhanahu wataala wurin hisabi gobe kiyama bai bukata sai an kawo mai report ko sai an kawo mai fayilulluka ko wani abu a'a yana sane ya sa mala'iku da sauran abubuwa har da gabanka su zama shaidu saboda tsaye da hujja gare ka ai kun san a wata aya da an fara magana kai me yasa kuka shirka cewa mu Allah wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah mu ka shirka Allah hadda rantsuwa wallahi rabbina ka ji wani ba da cin hanci da ana ansa rabbina da sun kaci ubangijinmu rahama mun ka sani da kai kai kai mana komi to ya za mu tara wanda kai Allah ce to haka ne sai ya ce baki ya shiru kowace gaba ta ba da labari mi ta yi duniya gabbai suna ba da labari hoto na hitowa ga shi kuru-kuru yana gani ga hoto ga magana ga hoto ga magana kuma gabbai suka yi a matsayinsu na shaidu sannan mala'iku sannan ita kanta sa'ad da yinin da satin da komi duk su ba da shaidu sannan sai lauhul mahfuz ya zo ya ce allah dama ga shi ka rubuta cewa zai yi kuma ya yi sai a sake baki to me kace ce to ai allah dama ni gabbai na naka so in ceta to tunda sun mana wanga mugun abu ai shikenan suka ce a to kai ai kai kai muna mugun abu can da kaka sabon Allah mai hana ka ban mu gida ka tai daji kai sabon Allah ka ba da mun baka dawo mu ai dan dai ba mu iya rabuwa da kai da haka muke tare da kai da haka yau Allah da ya sa ka magana baka bi shi ba shi ya samu magana yau wa ina dari la'allahu fitnatul lakum wa mata'un lahin wa yana dari kuma ni ban sani ba la'allahu kila shi wato ma alamtukum bihi ban sanar da ku sanda za a tashin kiyama ba walam ya'lam waqatahu kuma ba wani ko walam yu'lam waqatuhu kuma ba a san lokacin da za a tashin kiyama ba Allah ɗaya sani to la'allahu yana yiwa shi wannan rashin sanin ya zamo fitnatun jarrabawa lakum gare ku da yanzu mutum in ya san saura shekara ko da hamsin ya mutu ai ba a koma shegantaka to balle ya san casuwa shekara guda baɗewar haka ƙarhe kaza da munci kaza labar da mutuwa zai yi kaga zai kankamta to amma bai sani ba to kamata dukkan cikin lokaci ya zamo cikin jiran mutuwar haka ake bukata ƙila jarabawa ne gare ku wa matawun sannan kuma jin daɗi ne da ji da ku daɗi ilahinin zuwa lokaci in ƙiza ya ajalukum ƙarewa ajullanku da mutum ya san bana zai mutu ko kuma saura shekara goma ya mutu ko kuma shi kenan wa bala'i ya samu kila ma ya lalace ya zama kawon bataccen kahin ranar ta yi yanzu ne zai ta asibiti a auna a ce ciwon suga garai insha Allah kan sati guda duk ya zube ya rami saboda tsoro cewa ai ba a warke ciwon suga ana kaza ana kaza shikenan balle an ce hawan jini garai ai an kashe shi shi yasa yawanci ba su masu auna su a basu da cikin hukuncin Allah in ya hito to a bidi magani amma da an ce hawan jini diabetes ya kama ka an kashe ka to shine rashin faɗa muku sanda za ku mutu ba ƙaramar hawa ba ce gare ku a ta kiɗin girbi in ba a san Allah ba har mutuwar ta zo a yi mutuwa guda dama an ce sadauki mutuwa guda ya kai matsoraci zai mutuwa dubu kamin ranar mutuwar ta zo قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل ce musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji hukum baini wa baina mukazzibiyya kai hukunci tsakanina da masu ƙaryata ni bil haqqi da yin azaba lahum gare su awin nasara ko ko ba da nasara alaihim gare su fa uzibu sai aka yi musu azaba bi badarin a yakin badar wa uhudin da yakin uhudu wal ahzab da yakin lahzab wa hunain da yakin hunain wal khandaq da yakin khandaq da sauransu wa nusir aka taimaki manzo Allah alaihim gare su to kaga ba cewa Allah ka halaka su ba Allah ka yanke hukunci tsakanina da su wa rabbuna rahmanu wa rabbuna ubangijinmu ar-rahmanu mai rahama gamamma ga komi da kowa almusta'anu shine ake neman taimakon shi alama ta sifuna akan abin da kuka sifantawa min kadhibikum shine akan ƙaryar da kuka yi alallahi ga Allah ƙaryar da kuka wa Allah to Allah muke neman taimako ya kare mu daga sharrin da kuka jawo kanku kai shahimu fi ku cikin cewa ku ittakhadha Allahu waladan Allah ya rikida wato ba karamin wulakanci bane ka dubi kamar Allah subhanahu wataala ka ce wa yana da da ba a da sai an yi aure to ka dubi shakiyancin da matarka kai maka kuma abinda matar gyarta kai mashi haka matar sarki tana iya mai wannan matar da ta ko mijinta ya kowa talauci abinda ta kai mai na shegantaka in ta tashi wanda ya kowa kuɗi ta nemi shi wannan ita mace ba ruwanta da girmanka da rashin girmanka da kuɗinka da rashin kuɗinka da iliminka da mata ma sun rena malamai an ka ce dan su malamai su ka ji tsoron Allah suna hange in yi kaza haramu in yi kaza bai kyau da haka sai ta saki jiki ta taimai shigartaka kuma wata har gaba almajiranka tana iya ta ce maka mutunci kuma kowa kake ba ruwanta to ka dibi Allah ka ce shina da irin wannan Allah ne mai irin an ma Allah irin wannan a iyakar reni kenan ka rena Allah shine aka ce sammai da ƙasa sun kusa su rugurguje saboda cewar da an kai Allah na da ɗa ciccika su kai cewa a bari su halaka mutane su gane cewa Allah bai da ɗa to wannan wa rabbana rahmanul musta'anu ala zalika wa alayya da kuma ƙaryar da kuka yi mani cikin cewa ku sahirun wani mai sihiri ne wa alal qur'an da ƙaryar da kuke ma qur'ani fi qawlikum shi'run cewa qur'ani waka ne suratul hajji suratul hajji kenan makiyatun ta sauka a makka illa wa minan nas man ya'budullah al ayataini aw illa ko kuma sai hadani khasman ikhtasamu fi rabbim as-sittu ayat famadaniyatun na madina ne wai arba'un aw khamsun aw sittun aw sab'un aw thamanun wa sab'una aya aya ce 70 ko da takwas ko da bakwai ko da shidda ko da biyar ko da hudu sabanin makaranta ita suratul hajji ta sauka madina amma kagadan ya ce makiyatun to da haka wasu na cewa ita alhaj makiyatun kuma madaniyatun ce ba ka gane haka sai ka dibe ta ka karanta ga baki daya za ka ga abin da take magana a kan shi shine kafa shari'a shi ko kafa shari'a bai zo ba sai da ana madina saboda ba a maganar shari'a sai yan akwai daula to ita shari'a musulunci ba ta kafa daula ba sai da aka je madina sannan aka kafa daula sannan aka donga sa hukunce-hukunce na shari'a to za ka ga dukkan surorin madina suna damuwa da yin bayanin shari'a wadda yake tashi a kowane bangare na rayuwa to duk da wannan suratul hajji kaga shi kan shi hajji aka ga daga madina aka shar'anta shi to shi kan ita ita wannan sura duk da haka za ka ga cewa abubuwan da makka surorin makka ke magana to kamar sun yi rinjaye ma maganar shari'a ta madina za ka ga cikinta ana magana imani ana magana ta allah ana magana gargadi ana magana ba da tsoro an kawo magana tashin kiyama an kawo magana hisabi da sakamako da wuta da aljanna sannan cikin an yi ta magana tsorace-tsoracen da ke ga ranar tashin kiyama kuma ma magana tashin kiyama da bai hirgicin da ban tsoro ya yi bayyana cikin wannan sura ta alhaj mai girma hamma mai karatu yana iya ganin cewa makiyatun ta makka ce saboda dibin cewa ga abubuwan da surorin makka ke magana ita ma ga su karara a cikinta amma kuma duk da haka akwai maudu'ai na kafa shari'a kamar magana neman kuwa yin izini da manzon Allah ya ta ya kama yaƙi kaga a duk zaman da an kai makka cewa aka yi kudai ya haƙuri kudai daure kudai ya haƙuri sai da aka ce bada aka ce udhina lil ladina yuqataluna bi anna muslimu aka ce an yi izini a kama yaƙi saboda tura ta kai bango an ban masu garin sun bi shi can inda yake to kaga me ake nuhi sannan kabilun da ke kewaye da shi ko cikin madina ga yahudawa sannan ga sauran arna da haka ba abun da isra'ila kawai ya kare kai ne da yaƙi an fara yaƙi musulunci kan magana kariya ga kai sai daga baya zamo za a kare masu musulunta an hana su don a ba da cikakken 'yanci su musulunta sannan cikinta za a ga an yi hukunce-hukunce bayanin hukunce-hukuncen hajji da magana hadaya da kuma ba da umarni cewa ma kawai a tashi tsaye a yi jihadi don a tabbatar da addinin musulunci a yi jihadi fi sabilillahi ko da makami ko da alkalami ko da ma ɗabi'a mai kyau kaga mu ƙasashenmu na afirka ai yawanci ko ma duka ba yaƙi ya kawo musulunci a ƙasanmu ba an shigo da sunan fatake to wurin sana'an nan da sauran abubuwa sai mutum a gan shi bai cin amana bai karya bai yaudara ga taimako ga sadaukarwa ce kai wani wannan al'amari na kai ya kake da wanda biya mai kyau ce ah ai musulunci ne Allah ya ce mu yi haka annabi ya ce kaza da kaza da Allah koya muna da haka da haka musulunci shigo ciki wanda haka to in ma ka tsaya kai ka tsaya ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ka zama mai cika alkawali ka zama mai tausayi ka zama mai taimako ka zama mai rahama to kana jihadi ne fi sabilillahi dan a zo a shiga musulunci to wannan wannan sura ta yi magana kan wannan da dai sauran abubuwa na abubuwan da yake sun keɓanta da surori na madina don haka wasu malamai suka ce wannan sura madaniyatun wasu suka ce a'a makiyatun wasu suka ce to a batta mushtaraka tsakanin madina da makka idan aka duba wannan sura mai girma ta fara da wani abu mai ban hirgici mai tsananin ban tsoro wanda sai zukata sun raurawa in dai mutum na da imani zuciya ce za ta kaɗu jihar kwanta cewa ya ayyuhan nasu taƙo rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim to jije ko zalzala kai kasan ko ba kajin larabci ka san zalzala abin nan babu daɗi ciki ne sannan da sauran yau mata raunaha ta zahalu kullu murdiatin amma arda'at wata za'u kullu zati hamlin hamlaha wata ran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azaban lahi shadid kaga wannan sai kai tsammanin maganan makka ce ake yi hankula za su tashi saboda zalzala mai tsanani wadda za ta zo daga ita sai tashin kiyama to abin da zai ƙara maka hirgita da tsoro shine cewa a'a wato abin da zai zo rigiman nan da bala'in nan ba wai magana gidaje da benaye dusu bisu ruguje ba mutane su mutu a'a cewa abin da zai kai mace ta sama ɗanɗanta nono yana sha ta hirgita ta yi jiwa da shi ta tahi ta bashi kenan kai ka san bala'in nan ba ɗan kaɗan ba ne haka mace mai ciki in ta hirgita cikin shi faɗi ba ta san ya faɗi ba kama abin da ke ta faruwa wasu ƙauyuka allah ya kiyaye mu ko na an ce nan wata ta zo tana higar zakara sai yan fashi sun kashe gidan da rana da ta zabura ɗanɗanta na gehe yana shan nono yana gehe ƙasa yana wasa ko da ta zabura sai ta ɗoki ta goye me ta ɗoka ɗanta ta ɗoka sai da sun ka kusa kawowa gusau sai ta sauko da shi ya sha nono saboda an fara nutsuwa sai ta gaza kara ne yankakke shi ne ta goya a shi ta da ɗanta ne to jawa duniya to balle tashin kiyama allah ya kiyaye mu ne ta hoshi da kuka ta ce wallahi ta azawa ne wallahi ta azawa ne turan tashin kiyama za a kai duk wata ɗanɗan na shan nono kamar da aka bayani tashin kiyama ba sai an yi shela ba yadda muke ɗinnan haka ana iya tashin kiyama wani ya miƙa hannu bai kai ba wani ya kai ya ɗago bai da ba sayan man nawa ka sayi kaza ana harka da aka lahiya lau babu wata alama kawai sai a busa an yi tashin kiyama kuma an gama rayuwar duniya an koma lahira ake dama abun Allah duk kun faya kunne to ciki za ta yi wannan magana to in ka kwatanta haka za ka ji hankalinka ya yi mugun mugun tashi a ce mace ta yadda ɗanta mai shan nono ba ta san ma ta yadda shi ba mai ciki cikin ya haɗi ba ta san ma ya haɗi ba kaga mutane suna mashalo kuma ba sha giya ba a'a tsoro ne na azaba Allah mai tsanani shine yasa suka shiga cikin wannan hali na'am sannan kuma cikin suran nan sai aka ci gaba da bayanin abubuwan zai kawa maka hujja ta tabbatin cewa tashin kiyaman nan dai gaskiya ne duk za a yi busa a mutu kuma lalle za a yi tashin kiyama kuma lalle za a yi wata rayuwa bayan an mutu za a tashi a yi rayuwa kuma za a yi hisabi za a kai wasu aljanna za a kai wasu wuta to kaga cewa za a yi hisabi ashe kenan kowa da kaya ne yaka zuwa lahira kuma kayan nan tun daga nan duniya tattalin abu ne akwai kayan da yake da gani na aljanna ne akwai kayan da yake da gani na wuta ne to yin mutum ya zo kayan nan za a dibi in na aljanna ne bismillah in na wuta ne bismillah to kai ya za ka gane kayan da kake ta tattali kana ta tarawa shin kayan wuta ne ka rage ko ko kayan aljanna ne ka kara sannan cikin wannan sura za ka ga an yi bayanin wasu fagaigai na maragarta bayan Allah in sun shiga aljanna don ka ƙara jin daɗi ka ƙara bin hanyar al'abarar managartan bayi don kai ma ka shiga cikin masu jin daɗi da wannan jin daɗin da ake a cikin aljanna kuma cikinta za a ga ayin wasu bayanin fagaigai na cikin wutar jahannama da irin bala'in azabar da ake masu don ka ji tsoro ka rage ko ka bari ga baki ɗaya sannan cikin wannan sura za a ga an haɗe hikimar da tassa an kai izini a yaƙi kafirai sannan kuma ciki an yi bayanin wasu alƙaryu waɗanda allah ya halaka alƙaryun da mutanen ciki kafirai ba an yi bayanin zalunci su ga annabawa da muminai da kuma ƙetare iyaka cikin zaluntarsu amma ƙarshe sai ga allah ya taimaki annabawa ne da muminai ya halaka kafirai wannan shi ma don a ba musulmi haƙuri cewa ku yi haƙuri bala'i haka yake inna allaha idza ahabba abdan ibtalahu allah nashi yake jarraba ku yi haƙuri kuma ku jira za ku ga sakamako wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau na ga mahajin tsoron allah da haka sai ku yi haƙuri ya zama kun bi allah ka ku yadda araba ku da allah karshen sura alhajj sai allah ya buga mana misali ga masu bautar gumaka cewa su waɗannan gumaka fa da aka ce uwayen giji ne ana son su biya bukatu to ko da kuje ya zo yana cire yana cin turaren da an kasa masu ba su iya kora kujen nan jihar kuje to wanda bai iya kore ba kai ne kuda ya za ka ɗauki cewa shi za ka bauta ba shi allah shi zai tare maka dukkan rigingimin duniya ko rigima karin kumallo yana doke maka wanda da ya kasa kore maka ne kuje Allah ya bayanin cewa ba su iya unhwanin kansu balle su unhwane ku ba su iya cuta ku in ba ku bauta musu ba balantana ma kuke amfani don kuke wanke su kuke shaha musu mai kuke shaha musu turare sannan ƙarshe ya kira zuwa ga cewa yana kiran dukkan halitta ga baki ɗaya su bi addinin annabi ibrahim ba an ce mu watsar da addinin da manzo Allah ya kawo ba kenan sallallahu a'a addini guda ne shine la ilaha illallah dukkan annabawa suna kira zuwa ga tauhidi sai daga baya su dibi matsalar da ke akwai sai su yi magana kan wannan matsalar to shi annabi ibrahim shi ake ce ma kahaful tauhid ko kuma kahaful iman shi a kogon imani kuma suna ce mai rukunin tauhid shi an rukunin tauhidi da haka ku bi addinin annabi ibrahim shine ku yi imani ku zama kun ta allah an ce mata suratul hajji saboda girmamawa da dawomawa ga da'awar da annabi ibrahim alaihi salamu ya yi saboda shi aka ce ya zo ya gina ɗakin ka'aba lokacin ya shafe kuma lokacin wurin ya zamo dokar daji ba tsuntsu ba tarko ba ko ruwa wurin aka ce zo ya kawo hajaru da ɗanɗanta ismail ɗan shi ya aje wurin jiran cewa wurin zai rayu in ya rayu ismail ya zamo saurayi za a dawo da annabi ibrahim mala'iku su fitar da asasin shi ɗakin allah ya sake gina ka'aba to da ya gina ka'aba shi da ismail sai ya kira wa'azin fin nasi bil hajji ya toka rijalan wa ala kulli dhamirin yati na min kulli fajjin amik to da ya tashi ya wannan kira sai da ya ce allah ya sauti na zai kai ya ce na ruwanka ka dai yi kai isar da sautin ka zuwa ga dukkan halitta wannan aiki na ne kuma abin da ka wayata sai Allah ya ce duk duwatsu su yi ƙasa ƙasa kada wani ya tare sautin Ibrahim ya tashi ya kira da ya kira nan duk wanda adda raban ya hajji ya ji duk inda yake ba duniya ba ko cikin cikin uwa ta ko cikin mahaifa ko cikin mahaifa uba ne can ko ko kakan kakan kakan shi zai ji kiran kuma zai ansa in ya ansa so guda ya hajji so guda ya ansa so ɗari sai ya hajji ɗari allah samu ansa da yawa na'am to wannan shine suratul hajji bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka da kewaye makka ummul qura makka ita ce uwa alƙaryu na inda ka'aba take shi a tsakiya cibiya ce ta duniya ga baki daya duk inda za ka ga yamma kudu are daga ka'aba duk ɗaya yake da haka in an kira makka an kira duk duniya ga baki daya idza qila in aka ce ahlu makka da khala jami'ul qura wa ahluha in an ce ya ku mutanen makka to dukkan mutanen alƙaryun duniya da su alƙaryun sun shiga cikin wannan kira da aka kiran ku kaga ga ya sannan ga ayyu sannan ga ha sannan an kasa annasu listiglaqil jins ya ayyuhan nasu ya ku mutane rabkananni daga barin tunanin tashin kiyama bale ku yi aiki don ku ceto ku zama kun samu tsira ittaqu rabbakum ku ji tsoron azaba ubangijinku bi an tuɗi'uhu shine ku bi Allah in ba ku bi Allah ba to ba ku bi kariya daga azaba Allah ba inna zalzalata sa'ati girgizar tashin kiyama a innal haraka shadida lati taqau fi sa'a girgizar ƙasa da abun da ke ciki wanda ka aukuwa ran tashin kiyama zalzalatu sa'ati min idafatil masdar li fa'ilihi an dangana shi masdari ga wanda shi zalzalatu sa'ati ita sa'a ita adda wannan zalzala din to wannan zalzala shay'un azimun ai al'amari ne mai girma amru sa'ati al'amarin sa'a amrun azimun al'amari ne mai girma wa hiya alwaqa'i'u allati taqa'u ba'da tulu'i shamsi min maghribiha abubuwan da zai faru bayan bullowar rana daga mahwaɗarta fi iz'ajin nasi cikin hirgitar da mutane allazi huwa nau'min liqab wanda yake rashin kwanciyar hankali nau'i ne na azaba ko ba shi ne azaba in babu kwanciyar hankali ba za ka iya komi ba ko sallah sai ga kana ta raba kannuwa ka kwanta ba ka iya bacci ga abincin bai ciwa in ma ka ci ba ka jin daɗi ko bai zauna maka نعم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها راند ذاك غنتا تذهل كل مرضعة دم شاد نونو kaga ya ce murdi'atin wadda a cikin halin sha da nonon bata ce murdi'in ba bai ce murdi'in ba murdi'atin wadda nonon tana cikin bakin jaririnta tazhalu za ta rabkana amma arda'at daga abin da take ba nono idza jaa ahwalu yawmil qiyamati in tsoron tashin kiyama yazo tansal mar'atu waladaha allazi kadat turdi'uhu mace za ta manta da ɗan da ta zamo tana ba shi nono in ta zabura ya haɗi kawai sai ta gaba ba ta ma san ɗanɗanta ya haɗi ba subhanallah wata za kullu za ta hamlin hamlaha ko wace mace ta je wadda cikinta min shiddatil faza'i saboda tsananin hirgita wata ran nasa sukara kaga mutane suna mashalo min shiddatil khawfi dan tsananin tsoro wa ma hum bi sukara kun ba giya sun kasha ba to missa su maye walakin na azaba la sai dai azaba Allah ce shadidun take da tsanani ya khafunahu suna jin tsoron shi wa haza to wannan halin ya kawo zai abu inda su'alillahi tabaraka wa ta'ala ba'athan nari li adam in Allah ya ce ma adamu adamu ya ce na'am bakka ni gara wuta sai ya lissafa mutum dubu sai a cire guda kingi a miƙa ma jahannama kawo wasu a kawo mutum dubu to yanzu kai in ka duba ko zawiya nan da muke a ce za a donga ɗaukar duk mutum ɗari a cire mutum guda ba dubu ba anya kana saran kana cikin guda gudan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi ya kamata ka donga tunawa to lokacin mutane ga su dukkan ana nan adamu ya ɗauko dubu a cire guda a ce a kai shi aljanu ɗanga a kai su wuta to lokacin tsoro zai kama al'umma a shiga wannan halin saboda kowa na hangen shi ma ɗan wuta ne kuma ga watan na ruri ana kallo ya lahu allah zai ce ya adam ya ƙulu ce labbaika wa sadaika wal khairu kullu fi yadayka karbawa ka arzikinka ya allah dukkan alkhairi yana ga hannunka ya ƙulu ce اخرج اخرج من ذريتك بعث النار اخرج كفتر بعث النار غارا وتا من ذريتك daga cikin zuri'arka qala adam adam ya ce wa ma ba'thu an-nar ya rab Allah ko menene gara wuta qala sai Allah ya ce min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ila an-nar wa wahidun ila al-janna dukkan mutum dubu 999 'yan wuta ne guda za ka ba ni a sa aljanna guda in can ku duka aka yi su wuta allah ya kiyaye mu allah sa muna cikin guda guda din nan assalamu alaikum
jama'a sai mu ci alhamdulillah alhamdulillah allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkan manzon Allah da shehu kuma akwai wani dan uwa wanda yake zai tashi gobe zuwa aikin umra shine Alhaji Abubakar Madani yana roƙon addu'a Allah ya sa a yi umra lafiya a yi aikin umra lafiya a dawo lafiya a samu iyayen lahiya Allah karfa ya maimaita fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين